بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الكذب واعمالنا من الرياء واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور باقي الله مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da jaddada saduwa a wannan yammaci mai albarka yammaci na lahadi 25 ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda kuma yayi muwafaka da 16 ga watan hudu shekara ta shekara watan hudu shekara ta 2023 miladiya to alhamdulillah cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai mu wannan lokaci mai albarka yammaci na yau Lahadi yadda muka saba zama a wannan majalisi na alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sayyidina Goni Durma wanda yake cikin wannan kasuwan shanu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala agajinsa da rahmarsa da falalansa Allah ta la karbi azumin mu da ibadan mu da sallan mu a marasa lafiya daga cikin mu gabaki sai Allah ta la ba su lafiya na gida ko na asibiti waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta la rahamce su kuma idan ta mun ta zo Allah ta la cika mana da imani mu haɗu da su gabaki ɗaya a cikin gidan aljanna Allah ya gafarta mu da zunuban mu da kurakuran mu a ƴan uwan musulmi kamar da muka sani muna cikin tafsirin surat Yusuf alaihi salam za mu tashi yau daga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ما كان مبارك تفسيري akwai dan tambayoyi da kuke so mu yi bayani a kansu tambayar nan an sha rubuta ta ma cikin kwana biyu uku nan ana ta tura mana ita a gaskiya ban so na yi sokaci ne bayani a kanta ba in ba don abun ya yi yawa kuma uwa suna so ne su ji bayani a kanta saboda an sha tattauna ta an yi bayani a kanta ma'ana iya ta hal saboda an yi ta tambaya a kanta za mu sake maimaita bayani ko da a dunkule haka a kan wannan matsala da fata Allah wani subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu wato tambaya ita ce wai wato haduwar idi ranar juma'a ta zo ranar idi ga sallan idi ga kuma sallan juma'a to sai suna ji wasu suke cewa idan haka ya faru in an yi sallan idi ba sai an zo juma'a an yi sallan juma'a ba ana iya zama a gida a yi sallan juma'a wato a yi sallan azahar babu juma'a to wasu sun yi ta nacewa sun dage akan wannan matsala akan wannan fatawan suna ta yada ta suna ta fadanta lokacin da aka zo dab da idi idan idi zai zo ranar juma'a sai an shagarantar da mutane da wannan matsala in za ka duba social media ko za ka saurari rediyo ko za ka tattauna da ɗan uwa a waje za ka ji ana ta maganan wannan matsala kamar wani abu ne to alal haƙiƙa taɓo wannan matsala kanta majahilci ne ba addini bane na masu ilimi saboda wannan matsala matsala ce wanda an riga an gama bayani a kan a mu anan alhamdulillah kasar mu Najeriya kasa ce ta musulmai wanda sun firi jaye kuma alhamdulillah Allah ubangi subhanahu wataala ya karrama mu ya darajanta mu da bin mazhaba na Imam Malik a cikin ibada ko a cikin mu'amala to Imam na Malik ba shi kadai ba akan wannan matsala hatta imam abu hanifa da almajiransa gabaki ɗaya suna tare da shi da kuma al'imamu shafi'i muhammad ibn idris shi ma a riwaya wadda ta fi inganci a cikin mazhabarsa duk waɗannan guda uku sun tafi akan cewa idi idan ya haɗu rana da ranar juma'a sannan idi manasa daban juma'a manasa daban ba yadda za a yi sallan idi ta sauke wa mutane nauyin juma'a saboda menene saboda idi na fila ne juma'a kuma farilla ce to ba yadda za a yi dan an aiwatar da nafila kuma sai ta sauke musu nauyin farilla wannan babu shi kuma lokutan su ma daban-daban ita idi ana yi ta a lokacin walaha sallan juma'a a malhaba na a'imma gabaki daya illa riwaya kalila da take shazza daga wajen hanabila duk sun yi ittifaqi akan cewa ba a yin sallan juma'a sai in lokacin azhar ya shigo sabili da haka lokutan su ma daban-daban kuma wannan shine malhaba na jumhur na malamai سلفا وخلفا وخلفا بما فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جبسلت في أكم wannan suka saba wannan matsala ra'ayi na Hanabila Imam Ahmad ibn Hanbal shine yake da wannan ra'ayi ya bi wani hadisi to wannan inda in ana tabbaka mazhabarsa a kasar mutu babu laifi za mu muke tunda mazhabarsa ne wanda yake bi amma a nan ƙasar Najeriya ana bin mazhaba na Malikiya kuma dukkanin mu anan masu mazhaba ne ba wanda ya sai ce wai shi ba shi da mazhaba Allah mazhabiyya wannan zamanin ta ya riga ya wuce ko kace kai baka da mazhaba ba wanda zai saurare ka sai ka zama to kana da mazhaba musamman ko mazhaba na Malikiya wanda suka fita daga cikin malamai wanda an san su ya take wannan matsala ya intisharinta shine ibn taymiya shine wanda ya shaddada akan wannan matsala kuma wannan ba sai na faɗa kun san wahabiyawa yadda suke biyayya ga ibn taymiya ya ji ma biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka ce wannan ra'ayin ibn taymiya da to magana ya kare su imamu na malik imamu shafi'i imamu abu hanifa sun isa ne inda ibn taymiya yake a wajen wahabiyawa shi yasa zaka ga sun dame sun damu mutane da wannan matsala ba da komai ba illa ra'ayi na Ibn Taymiyyah wanda ne wanda ya shahara a kansa shi yasa malaman fatawa na kasar Saudiya a karkashin jagorancin Ibn Baz sun tabbatar da wannan matsala ra'ayi na Ibn Taymiyyah suka ce haka za qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa qawluhu huwa al-haqq wa qawluhu huwa al-haqq wai maganar da shine gaskiya wa qawlu ghayrihi batil to maganar da ba na saba na wasu mutane na malikai imam malik imam darul hijra da kuma imam abu hanifa al-imam al-azam suka ce qawlu ghayrihi batil na ibnu taymiya shine wanda yake gaskiya kaga ko mutane ne wanda ya'buduna ibn taymiya aksar min yatma yatadayyuna bi dinin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna bautata wa ibnu taymiya ne ba addinin annabi ba in addinin annabi ne to ana bin gaskiya ba a bin ra'ayin mutum daya shi yasa kaga koda wannan matsala da ta fadi da ta fito kwanakin nan na wani mahaukacin mutum da ya tashi zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da isa'a da nuna masa rashin dadabi inda ya jeranta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cin mutuncin Sheikh Ahmad Tijjani Sheikh Ibrahim Yasar Kaula Sheikh Abdul Qadir Jailani ya ci mutuncinsu ya taka su ya nuna su ba komai ba yace ba ruwansa da suke koda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ruwansa da ibada ne mai taimako to kaga a hankalce duk kowa zai fantun da ya jera wa'annan da ya raina su da baya son su yace ba ruwansa da su koda manzon Allah ba ruwansa da shi kenan anan aqafin manzon Allah akan bi akan wa'annan mala shi ma akan isa'a ne misali mutum ya zo maka kuna ana motsu da mutum sai ka ji wani ke masa ba ruwana da yayanka ba ruwana da kaninka kai ba ruwana da babanka ma to kalmar ba ruwana da babanka kai aka bin baban a wajen mutuntawa da girmama ko a wajen rashin ladabi ne that is abin da ya faru kenan yake ba ruwansa da Abdul Qadir Jailani da Abdul Qadir Jailani ba ruwansa da da da shahaba da tijani ba ruwansa da a shan Qur'ani na kula kace ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwana da shi bana taimako to kaga yayi kuskure babban kuskure amma wahabiyawa a maimakon su haɗa kai su fahimci cewa ɗan uwan nasu ya yi kuskure ba masu ne ba makulobi ne mutumin a nan kusa kusa yana kuskure yana kafa kuskure su ce da shi ɗan uwa ka yi kuskure ka gyara wannan kalma ka yi rashin ladabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai kamata ka faɗi wannan magana ba amma su suna bautan ƙungiya ba sa bautan addinin musulunci suna bin ƙungiya tun da saboda ɗan ƙungiyan mu ne ya faɗi wannan kalma to dole mu mara masa baya saboda haka su ba ruwansu da nasrul haq ko na a tunda dan gurgiyan mu ne izala ne ba wahabi ne ya faɗi wannan kalma mu mara masa baya mu ci abin da ya faɗa din nan gaskiya ne to kaga wannan duk mutum mai tsoron Allah baya yin wannan dan uwan naka in kana son sa in kai ne masoyin sa na gaskiya ran da yayi kuskure ya tafka kuskure zaka ga masa kuskuren sa on so akhaka zaliman yace aw mazluman ka ba wa ɗan uwan naka kariya nasara ko da shi azzalimi ne ko da an zalunce shi an ce ya annabin Allah in shi an zalunce shi mun san shi za mu taimaka masa amma in ya zama azzalimi fa ya za mu taimaka masa yake za ka faɗa masa gaskiya ka ja kunnensa ka kawo sakon gaskiya to saboda haka tun da ɗan uwan naku ɗan ƙungiyar naku ya yi kuskure kuskure mu ɗauka ko da kuskuren baki tuntuɓin harshe ne ya kamata a gyara masa amma ba wai a mara masa baya ba a kai mara masa baya sai ya bayyana mana haƙiƙannin al'amarinsu dama matsalarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalu 'abdu 'alaykum al anamin min al ghayb suna nuna muku adawa suna nuna muku bakin cike wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da yake cikin zuciyarsu na kiyayya da adawa da manzon sallallahu alaihi ya fi girma shi yasa in aka samu fursa na wani abu sai an kabbara abu kaga wannan matsala yar karama ce kowa riga kanta mu dauka cewa yayi tuntude yayi kuskure ya taka wayannan bayin Allah waliyan Allah shi da Allah Allah zai masa hisabi ya taka shi kabar tijani shi Ibrahim ya san kaula shi Abdul Qadir al-Jilani ya maida su ba mutane hisabuhullah amma menene na kawo sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka jeranta shi a tare da wanda kai kana ganin sa ba mutane ba ka taka ko kuma ka ko shi ma ba ruwanka da shi da ta shi ba kuma ba aure ka kuskure ne bayyananniya amma kuma ka san ɗan izala su ba ruwan su shi yasa na kawo alaƙar wannan matsala na juma'a ranar juma'a in ya haɗu da ranar sallah ba ana yin sallar juma'a ana yin idi daban ana yin juma'a daban wannan shine mazhaba na a'imma galibin a'imma sun tafi akan sa duk malaman musulunci tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har tabi'ai sun tafi akan wannan matsala wa'anda suka saba in kaɗan ne daga cikin su shine jagoran Ibn Taymiyyah maimakon su fahimci cewa man sharda sharda shine kadai ya halafa jumhur abi jumhur su kuma ba a ba ruwan su da jumhur kuma ya abudu da Ibn Taymiyyah ne suna ta'assubi akan ra'ayinsa wannan shine ta'assubi da addinin musulunci ya hana shi ina ji kun fahimce na da ke jama'a sabili da aka mu kiyaye mu bi malaman mu mu bi addinin mu mu bi mazhabar mu na malikiyya wannan shine mazhaba na Allah da annabinsa hatta ibnu taymiya muna fata masa alkhairi Allah ya kara masa rahma shi da kansa ya rubuta littafi mai suna tafdilu mazhabi ahli almadinati a cikin mazhabobi guda hudu manya-manyan na ya rubuta littafi ce mazhaba na ahlul madina na malikiya na imam malik shine wanda yafi yafi falala yafi daraja yafi inganci yafi karfin dalilai yayi insafi anan amma in izala nagari ba ta yi insafi shi yasa wani malamin mu a cikin baya riga faɗa shi fa a'jabu qawla izali aslimu ahla barnawi an gada abin da nake nufi to Allah ya taimaka mana wannan shi dan bayani da muke so muke a wannan wannan tambayar za mu je tafsiri Allah ya taimaka mana na'am malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنهم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين
صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله to ƴan uwa kamar yadda mun yi bayani a jiya annabi yusuf alaihi salam yanzu ƴan uwansa sun zo masa a ƙarshe dai ya bayyana ya samu ɗan ƙunna tsakaninsa binyamin ya keɓe da shi a cikin ɗaki guda ɗaya ya sanar masa cewa shine dan uwan nasa Yusuf walamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi akha qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun yake da shi ne ne fa dan uwan naka Yusuf saboda haka kada ka damu kada ka samu bakin shiki bakin shiki karkaranka ya tashi in akan abin da kaga za su aikata maka duk mai sauki ne abun duniya ne kuma mai wucewa sai ubangiji ta lake falamma jahazahum bi jahazihim a yayin da su ma ya gama shirya musu abin da ya kamata ya shirya musu na abincin da suka zo suka nema ya shirya wa kowa da kowa an kikkika masa kayansa gurgudun ɗaukin raƙumi ɗaya akan kowane ɗaya daga cikinsu da yayin da ya kammala haka din nan sai ce ja'ala siqayata fi rahli akhihi sai ya bada umarni akan cewa a saka mashayarwa a cikin bohon dan uwan nasa shine as-siqaya din malamai suka ce as-siqaya wato wani kwano ne na shan ruwa wanda an keɓanta sarki da shi shi kadai yana sha da shi shine as-siqaya wasu ka fassara as-siqaya anan da ita ce ma'aunin da ake awo da ita ubangiji ta'ala kuma ya ambace ta da sunan as-siqaya kuma kalmar siqaya ta fi daukan ma'anan mashayarwa kwano ko kofi da ana shan ruwa ciki wanda an keɓanta shi musamman na shikarci kina ja'ala istiqayata fi rahli akhihi a cikin kayan dan uwan nasa bunyamin a lokacin duk dubbar salima sai da an gama dinkinkawa an daura musu sun kama hanyar tafiya malamin suka ce har ma sun fita daga garin misra sun fara shiga irin ƙauyukan da suke kusa-kusa da ita makwabtaka da ita to a nan ne sai aka bi sawonsu an gaya musu da ala siƙaya ta fi rahdi a sai sun ma'azzana mu'azzinun sai mai kira ya kira ya kira su a bayansu ya ta iko musu ya tsayar da su yake gaya musu cewa ayyatu hal'i'u innakum lasariqun ya ko matafiya lalle kun zaman barayi al'ir shine matafiyar da suke tafiya akan raƙumai an gane da kyau shine yake ga musu ya ko matafiya innakum lalle ko dinnan lasariqun tabbas sun zama to barayi malaman suka ce abin da yasa ya tuhume su kai tsaye da sata umarni ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne ya umarce shi da ka ga musu din barayi kuma ya faɗa musu amma in ba haka ba yana da wahala kawai ka ga mutum barawo an gane da ka amma kuma idan ja da ab in dai da umarnin Allah ta'ala to a cikin al'amarin Allah ta'ala akwai hikima a ciki wasu malaman suka ce dalilin da ya sake da su ya lalle ko din nan barayi ne wato hannunka mai sanda da yayi musu kamar lahani ne ai ya ko matafiya lalle ku barayi a baya cancan kun sace yaro daga babansa kun gane da kyau kamar lahani ne yayi musu akan abin da aka yi masa a baya amma bayani na farko shi ya fifita qalu wa aqbalu alaihim ماذا تفعل ثم أذن مؤذن أيها العير إنكم لسارقون هكذا نقول sai suka ce qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun sai da suka ji aka kwalla musu kira har an ce da su ko barayi sai sun tsaya suka juye musu suka ce da su madha tafqidun menene kuka nema kuka rasa me kuke nema ne da har za ku tuce mu da cewa mu barayi qalu wa aqbalu alayhi madha taqilun suka ce qalu nafsilu suwa al-malik mu muna neman wato ainihin mashayar shugaba ko kuma sarki shine suwa ko fa an gane da kyau da aka ce suwa shine bi ma'ana fa shi ba wasu malaman tafsiri sun fassara shi akai shine kilo ko kuma awon da ana awo da shi amma a can ba kuma shi ja'ala siqaya to duk dai ma'ana da zai tafi an gane da cewa abu ne mai kima wanda an sa a cikin kayan su ce da su nafid suwa'al malik wato muna neman mashayar sarki muka nema ba mu samu ba to a lokacin kuma a wurin mu ba wasu baki sai ko kuma wannan tana da kima tana da daraja saboda sarkin mu baya amfani da kowane kwano sai da ita yanzu ta zaman to babu za ku kawo mana matsala saboda haka cikin girma da mutunci ku ciro mana wannan nafid suwa al-malik har ma suka ce da su waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im sarki yace duk wanda ya fito da shi za a sake tafka masa a bashi kyautar himlu ba'ir cika rakumi ɗaya na abinci yake za a basa wannan kuma yake wa ana bihi zae ni ne laminin wannan ni ne wanda na ɗauki muku nauyin zan bayar kuma sarki ne ya ɗauki nauyin dole sai ya bayar sai suka ce qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin surran suka ce wallahi wallahi kun riga kun san cewa mu daga alaman mu ba barayi bane ba azzalimai bane mu ku gan mu sosai ba ku kalle mu laqad alimtum ma ji'na li nafsida fil ardi ba mu zo mun shiga kasar kuma dan mu yi barna mun zo neman alheri ne wa ma kunna sariqin kuma mu ba barayi ba ku kanku kuna da shaidan cewa babu alaman zalunci a tare da mu abinda zan suka faɗi wannan mutanen gari ma suna shaida musu tun a zuwansu na farko da za su shiga garin Misra hatta raƙumansu da dabbobinsu sun daddaura bakinsu gudun kada su ce gonan wani ko su yi ta'addi wa wani sun shiga a cikin mutunci cikin daraja hatta 'yan gari suna cewa ba mu taɓa ganin amintattun mutane natsatsun mutane wanda sun san kimansu sun san darajarsu kamar waɗannan da suke zuwa mana ba to shine sun gaya musu tallahi laqad alimtum qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ardi wa ma kunna sariqin sata ba kamar mu ba ba aikin mu ba ba kuma ji wanda za su yi sata ba to sai suka ce da su an ke zo an koma da su ba an sake shigar da su garin Misra duk wannan ana tattaunawa ne a gaban sarki shine annabi yusuf alaihi salam sai aka ce musu to yanzu fa ma jaza'uhu in kuntum kadibin menene hukuncin da za a dauka wanda yayi sata in aka kama shi in har ku yi ƙarya ko dai kun ke ba ku yi sata ba ko ba barayi ba to idan aka kama barawo a cikin ku menene hukuncinsa ku gaya mana mana yanzu aka tura musu sune su ba da hukunci sai sun ba da hukunci da nasu shari'a na babansu annabi yaqub ga shari'a yadda take suka ce qalu jazaohu man wujida fi rahmihi fa huwa jazaohu suka ce maganin wanda aka same shi aka samu kayan aka samu mashayar a kayansa to ya zamanto mallakar wanda yayi masa saka wannan shine shari'a ta annabi yaqub duk wanda yayi wani sata in aka kama shi ya riga ya zamanto bawan wanda yayi masa sata zai dauke shi da ka da abin da ya sata ga baki daya ya zama nasa ne halal malak su wane ne suka yanke wannan hukunci su ƴan uwan annabi Yusuf ne suka bada wannan hukunci da shari'ar su ta annabi Yaqub shine suka ce qalu jazaohu maganin wanda aka same shi da sata mawujida fi rahlihi wanda aka samu abun sata a kayansa fa huwa jazaohu lalle shi ya zamanto mallakar wanda yayi masa sata zai zamanto bawansa har suka ce kazalika najzi zalimin mu haka muke sakawa azzalimai a kasan mu a garin mu a wajen shari'ar baban mu annabi yaqub kun san annabi yaqub baban su annabi ne manzo yana da nata shari'a kun san annabawa gabaki daya sun yi ittifaqi akan tauhidi amma a wajen manhajar shari'a kowanne da nasa shari'a شيخ الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم منها منها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هو النبي cikin ku ya ku annabawa mun sanya masa shari'a da kuma hanyar da zai bi ya zartar da wannan shari'a saboda haka shari'a kowane annabi tana iya bambanta da wani annabi daban to shine yanzu su da kansu suka bada wannan shari'a da nasu hukunci da nasu hukuncin babansu a shari'arsa shi yasa suka ce kadhalika najzil zalimin hakan ne muke saka wa azzalimai idan suka yi sata aka kama su to za mu bautar da su mu zamar da su bayi ga wanda suka yi musu sata to yanzu an an aza hukunci za a ji nema a ga ina ne inda za a bayyana kaya bismillah
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم
ما شاء الله so daga nan annabi Yusuf alaihi salam sai ya bada umarni ayi bincike ayi checking a gani yake kowa ya tsaya a gaban kayansa kowa kuma ya tsaya a gaban kayansa su waɗannan ɗan uwa goma sha ɗaya hatta ƙaninsa binyamin ma an jeranta shi cikin ɗan uwa ya tsaya a gaban kayansa sai ke fabada abi a wa'iyatihim sai ya fara bincike akan kayansu ya fara nasu ya fara da nasu qabla wi'a'i akhihi kafin na dan uwan nasa Binyamin ya fara da nasu daga can ya binciki wannan a cire a zuba kaya a dudduba babu da Allah kai hakuri wallahi mu bata ma lokaci da Allah ya bai mana a sake bayar masa a daure a kawo wannan a zuba kai kai kai da Allah kai hakuri wallahi mun tuhume ka a banza a zuba masa a daura masa haka haka dai ana yi har an zo wajen nan kane can da aka zo na kane an zuba nasa za a yi wannan sai gashi wab abun ya faɗi ga mashayar dugudun an ganta ta faɗi daga kayansa sun mastakhrajaha min wi'a'i akhi sannan ya cire ta daga cikin ainihin kayan wansa bunyami duk ƴan uwa jikinsu gabaki ɗaya ya mutu sun rasa menene za su faɗa la haula wala quwwata illa billah abin da muke tsoro ya faru mana Allah ta lake cewa kazalika kidna li yusuf kazalika hakan ne mun koya wa annabi yusuf alayhi salam dabara da wayo inji ubangiji ta'ala mu muka koya masa dabara da wayo wanda shine ma'anan kai wani irin dabara da wayo muka koya masa shine lokacin da ya gaya musu in muka kama barawo hukunci me za a yi masa su suka ce a yi masa hukunci irin namu na gida irin na babanmu a bautar da shi ga wanda ya masa sata yasa ya kama su da hujjarsu ne Allah ta rike kadhalika kidna li yusuf haka kuka koya wa yusuf alayhi salam dabara da wayo ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik da mun bar annabi yusuf ba zai iya ba ya kai ga dabaran wayon da zai iya ya rike dan uwan nasa a cikin hukunci shari'ar shugaban Misra wanda Annabi Yusuf yana masa aiki a nasa shari'a a nasa constitution da take gaba ba haka take ba malaman suka ce suna su idan aka kama barawo za a yi masa bulala a yi masa duka ne sosai sannan abin da ya sata din nan za a karba a wurinsa ya yi riɓanya shi in ya saci abu goma ne to zai kawo abu ashirin an gane abin da nake nufi to kuma bayan an yi masa tsainannen doka wannan shine hukuncinsa a shari'ar shugaban Isra na wancan lokaci Allah ta dake ce ba dan muka koya wa Annabi Yusuf dabara da wayo ba da mun bar sa da shari'ar sarkin Isra ne da ba zai iya rike dan sa ba a da ba zai iya rike wansa ba ba kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki ce illa an yasha Allah sai da hukuncin Allah da sunsa da yardansa da ya baka dabaran yayi aiki da constitution da shari'a ta Annabi Yaqub alaihi salam Allah ta lake cewa narfa'u darajati man nasha yake hakan ne muna daga darajar wanda muke so da ilimi mun daga darajar Annabi Yusuf alaihi salam da ilimi da dabara da mulki ga mulki ga dabara ga ilimi dabaransa in ya tsaya ba zai iya kama ɗansa ba da shari'ar su ba sai ke bari a kama shi da shari'ar su su shari'ar baban su an gane da kyau Allah ta laifi ta hakan ne muna daga darajar wanda muke so a cikin ilimi ɗaukaka a nan da Allah ta yake faɗa ba kawai ɗaukakan mulki ba a ɗaukakan ilimi don a nan ya yi amfani ne da dabarar ilimi sai sa Allah ta yake cewa ya fa'in dahun lalina amano minkum wallazina utul ilma daraja Allah ta'ala zai ɗaga darajar musulmai mu'minai daga cikinku kowa gargwadon imaninsa da darajarsa ya ce amma masu ilimi su kuma darajarsu Allah ne kawai ya santa ba a iya hada darajar mai ilimi da wanda ba shi da ilimi in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat shi sai ma bashi da kici al ilmu yabni baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wash sharaf ilimi yana gina gidan da ba shi da rishe ba shi da fila-fila in aka samu mai ilimi wannan gidan da ba a san sa ba ilimi zai fitar da shi ya raya shi ya sa wannan gidan ya fito a bainar jama'a a girmama wannan gida ba don wani abu don ilimi amma jahilci kuma yahdimu baitul izzi washa gidan da ba a karatun ilimi to a kwana a tashi wannan gida zai mutu da kadan kadan gidan da ake karatun ilimi a kwana a tashi wata rana Allah ta'ala zai daga shi ya zama sama shi yasa Allah ta'ala ya daddaga darajar malamai ka dubi malamai na da duk ita ka ambaje wanda ce Imam Malik yanzu kaga kananan yaran na kowa riga sun sa a ce imamu shafi'i kowa riga sansa ka zo malamai malamai na kusa kusa na ya kace shek ibrahim ya san kaulasai kowa riga sansa ko da wanda ba ya son sa ya san malami ne yayi littafi yayi ilimi ka ambaci kace shek shek ibrahim sale duk wanda ba ya son shek ibrahim sale duk da yadda yake ya san cewa malami ne wanda ya kai isa a cikin ilimi kana ganin sa kana ga darajar malamta a tare da shi saboda ka darajar ilimi Allah ta'ala ne yake bayarwa ba wani makhluki ne yake bayarwa ba shi makhluki duk lokacin da yake so ya rusa darajar malami sai da Allah ta'ala ya ƙara ta ya ƙara ta rahma an fi hadha al-hasud duk yadda wannan mahassadi yake so ya rusa darajar wannan malami Allah ta'ala sai ya daga darajarsa yanzu abun mamaki wallahi ɗan uwa wannan qadiyan da wani mahaukaci ya cire ta kwanakin nan da ta garatar da mutane yadda ta jara jaddada wa al'umman sanin wane ne Sheikh Ibrahim ya tarkaula. Al'umma yanzu a social media kana duba kaɗan abu kaɗan ga surarsa, ga karatunsa, ga iliminsa, kaji ɗan ga bayani, ga bayani a Jazair ne ana rubutu, a Maghrib ne ana rubutu, a Murtaniya ana rubutu, a Misra ana rubutu, a Jordan ana rubutu, ko ina ana magana a kansa ana sarkake janabinsa ana bayanin matsayinsa da darajarsa. ba dan wannan hasudi ya taba shi ba da yanzu a wannan lokaci ba za a taba magana kan sa ba ina ji kun gani shi a tsawon lokaci yana da kyau mahasada su taba saboda Allah ya daga daraja yasa ba mu damu ba su taba suna tabawa Allah yana ƙara mana yana ƙara wa malaman mu da shehin mu daraja wanda bai san su ba zai san su wanda kuma ya san su zai ƙara sani akan sanin su saboda haka da'i kilaba ta'wi falan yadurra sahaba nafsul kilabi abunda muke fada kullu kenan an gane abunda nake nufi shi yasa na Allah ta ke cewa narfa'u darajati man nasha ta Allah ta ke wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da kowane ma'abocin ilimi akwai wanda ya fi sa ilimi babu wanda za a same shi a duniyan nan ya buga kirje ce ni na fi kowa a duniyan Allah na akwai mai babu shi sirrin ilimi sirrin Allah ne Allah ne ya san wane ne wanda yafi kowa ilimi saboda haka Allah yana ba wani ilimi mai yawa mai yawan gaskiya amma ba za a ce wai wannan yafi kowa a ilimi ba sai dai ka ce ni a iya sani na on the line before ce ni a iya sani na a iya bincike na a iya karatu na ban ga wanda yafi wane ba to kai wa kanka ne hukunci an gane abin da nake nufi annabi Musa alaihi salam annabi ne manzo ne na Allah yana daga cikin menene ulul azmi min ar-rusul a zamanin sa kullu kun dai yana magana ya burge jama'a har wani ya tashi ke da shi ya Musa kai kai kai kai a duniyar Allah na akwai wanda ya kai kai ilimi kuwa to annabi Musa alaihi salam bai amsa masa ba shi ya fahimta cewa annabi ne manzo kalimullahi yana da taura Allah ya ba sa wannan littafi ba za a samu irin sa ba a yanzu a wannan duniyar Allah na yanzu nan shi yasa bai masa raddi ba bai ce a'a ba shi inda iyaya na ya cewa babu wani annabi manzo a lokaci na na yanzu wanda yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul wanda an sokar masa da littafi irin littafi na inda akwai irin wannan annabi da Allah zai nuna mun zai sanar da ni to tunda babu irin wannan annabi a zamani na wanda ya fi ni kima ya fi daraja to kenan ma na ba wanda ya fi ni ilimi Allah da ya soka Allah ya da shi ya Musa ka tabba kuskure lokacin da aka yi maka wannan tambaya da ka shi Allahu wa rasulu Allahu a'lam ka ce Allah ya fi ni sanin haka ko akwai ko babu Allah ya ni sani haka da ka amsa amma me yasa ka yi shiru yace ya Musa tafiya ta kama ka ne neman ilimin sabo saboda akwai wanda muka ba sa ilimi ya fi ka wani abu da kai baka sani ba yace ya Musa ka tashi Allah ta yace da shi wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrayn aw amdi huqba falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri taraba falamma jawaza fatahu falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba shaqalat fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma annabi Musa a zamanin sa ne a kasansa ne amma bai san da wannan ba sai da yaje nema yayi kwanaki a wurin sai karbi wannan ilimi da ya dawo saboda haka ko a kullu da ilmi ali ba yadda za a yi a ce wai wani wani shine ya ci kowa shi yasa kullum abin da muke faɗa wa ƴan izala kar ku ɗauka cewa ibnu taymiya ya fi sauran malamai bai kai wasu malamai bai kai amma almajirin ku ba bai kai almajiranki ga wani malami ba ku ɗauke shi yayi kokari mun amince yayi kokari amma kar ku tabbaka fatawansa ka zaman to kamar aya da hadisi har kuna saba wa malamai akan ta fauka kulli li ilmin alim amma ba su yarda ba suna ganin cewa in dai ibnu taymiya ne ya faɗa yankan hoka ne yankan hoka ne wannan kalma wannan fatawa la tubaddalu abadan fi anna shaykh al-islam ya faɗe ta dan Allah wani irin ta'assuri ya kai wannan a duniya ba wanda suke ta'assubi ko da madiyan mazahib malikiyya shafi'iyya wanda suke ta'assubi a mazahibin su ba su irin ta'assubi na jawahabiyawa suke a wajen biyayya ga ibnu taymiya ina ji kun gane da kyau narfa'u darajati man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim sai aka gaba bismillah
يسبق فقد خلق عمله من قبل فأثرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون
to yanzu ya bayyana gashi an samu kayan a jikin ko kuma an samu wato wannan mashayar shugaba sarki a kayan shi Bunyamin kuma hukuncin su da kansu ne suka tabbatar in aka same shi za a bautar da shi ne ga wanda ya dauki masa kaya yanzu kenan a shara'ansu shi yayi sata shine suka ce qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl suka ce in da yayi sata to ai wataƙila sun gada ne daga wajen mamarsu shine nabinsa fa in yayi sata to suka gada ne daga wajen mamarsu dan uwan nasa ba Yusuf ma a baya yayi sata kenan sata nasu ne ta bangaren mamansu ba namu mu ba kadare da suke sawai su bar anta kansu su ƙara jefa masa shi kadai laifi in yasriq faqad sarqa aqul lahu min qabl annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ta bai ji dadin ta ba tuhuman nasa har mamansa ai tayi muni kuma suka ce in wannan yayi sata to dan uwan nasa ma yayansa yayi sata a baya to shin na yayansa yayi sata ne a baya da har za su fada kaza wani lokaci idan mutum ya tashi da fada ba zai ba zai san abin da zai fada ba in wani abu a cikin ranka sai kaga sai ka faɗi wani abin da ba daidai ba kai kai ƙarya kai kuskure dan ka kare janibinka to shi ne kawai abin da suka faɗa amma ba wani sata da yayi ta wasu malaman ma suke kawo riwaya suke cewa wai sata da suke dankala masa a lokacin da yana karame kakansa maman mamansa yana da wani gunki wanda yayi sa to gunkin ne yasa a cikin kayansa sai da yazo ziyara a wajen mamarsu ya fita kafin ya dawo annabi su sai ya dauki gunkin ne ya cire shi ya koye shi to kakan da yazo aka nema ba samu ba a shiga a shiga a shiga sai an same sa a kayan annabi Yusuf inda annabi Yusuf ya aje suka ce ai yayi wancan sata na satan gunki da yayi na baba na kakansa to ko wannan ai ba sata ba wannan gunki ne aka yi dan saboda a ya zama kishiyar ubangiji subhanahu wataala shi ko baya son wannan to kuma ya rasa yadda zai yi wa kakan kakan ya gane ya fahimta abun sannan ba daidai ba to shi da ya samu dama ya koya abunsa suka ce ai yayi irin wannan satan gane abin da nake nufi to ko ma wannan ne suka fade ta ai ita ma ba sata ba balle ma wannan din ma bata tabbata ba an gane da kyau shine ma na qalu in yasriq faqad saraqa aqullahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم يوسف عليه السلام سيسرا wannan kalma a jikinsa a ransa bai bayyana musu bacin ransa ba amma abun ya dame shi sai ya faɗa a ransa antum sharrun makana yace ai ku kun bi tsiya kun bi sharri sama da ba mu sama ma da abinda kanin nawa yayi in ma kuna gani yayi sata ku da kuka saci mutum dugudum daga babansa kuka je kuka jefa shi a cikin wannan ai ku kun bi tsiya shine fa asarra yusufu fi nafsihi amma yake walam yubdiha lahu bai bayyana musu ba saboda iya bayyana ta baci ai to shi baya so yanzu din su sansa kawai ya faɗa a cikin ransa ne su suna magana gardagar hanka suna bayyana shi kuma ransa kariya kuke wallahi ai ku kun fi iskanki iskanki ku ya fi na wannan a baya kun yi kaza a baya kun yi kaza a baya kun yi kaza an gana mu da nake nufi walam yubdiha lahu qala antum sharrun makana ai ko kun fi sharri sharrin ku yaji in ma na Yusuf da kuka ga sata a baya in ma yayi aikuki ne wannan haramun ne shirka ne an yi wa Allah ta'ala ya koye ta ku da kuka saki mutum ku sai baban ku ƙarya kuka je da ƙarin naku wanku kuka jefa shi a cikin rijiya ko za ku jefa akala hudayf wane ne yayi irin mummuna abu kabar naku an tabsha makana wallahu a'lamu bima tasifun lalle Allah ta'ala kan yafi musanin abinda kuke fada da abinda kuka kalla aniyar ku lokacin da kuka je kuka dauki Yusuf kuka jefa shi a cikin rijiya Allah yana tare da halin ku yadda kuka hada magana kuka ga wa baba kuka dauki buniyane kuka dawo da shi Allah yana sane da ku yanzu da kuke wannan magana Allah yana sane da niyyar ku saboda haka gaskiyar ku Allah zai bayyana ta na'am bismillah قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فرد أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
so yanzu sai suka koma wa sarki ko ka koma wa annabi Yusuf alaihi salam sai suka ce da shi ya ayyuhal azizu ya kai ranka ya dade ya kai mai girma mai daraja shine ayyuhal aziz din inna lahu aban shaykhan kabiran wannan da ka rike shi din nan fa yana da baba babba da tijo wanda ya girma a shekaru kuma abun girmamawa ne annabi ne manzo a can gari mu duk ana mutunta shi ana darajanta shi kuma wannan yaron nasa baya sai rabu da shi da kyar da kyar tuku ya bar mu muka dawo da shi fa khudh ahadana makana da Allah kai hakuri ka rike ɗayanmu a maimakonsa ka dube mu waɗannan kaga wanda kaga ya cancanta ka rike shi ya zama bawanka amma wannan ɗin yadda muka sokali babanmu a baya muka ɓata masa rai mu muka san abin da babanmu ya ji a dalilin haka har babanmu ya makanta annabi yusuf annabi yaƙuwar sabar rabuwa da annabi yusuf alisa har ya makanta yace a dalilin haka abubuwan da yawa suka faru da shi yanzu ma mu koma gida banda wannan wansa ai za mu ƙara masa bakin ciki saboda haka dan Allah ka samu ɗaya daga cikin mu ka rike shi a maimakon sa inna naraka min almuhsinin lalle mu kan muna ganga kana kana daga cikin masu kyautatawa kai karimi ne mai karamci kaga ka karrama mu ka darajanta mu kana da kirki saboda ka kai mana kirkin da ka saba yake da su ma'azan ba an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'inda sarki ya tabbata ga Allah na'udhu billahi muna neman tsarin Allah mu yi zalunci a hukunci ai ba zai yiwu ba mu kama wani a maimakon wani wani yayi laifi mun kama kuma sai mu bar sa mu kama wanda ba shi da laifin mu azabtar da ke zama bawako in mun yi haka ai ko kanku a shari'ar ku ba mu yi adalci ba kuma wannan ai shari'ar ku ne ta ba mu ita muka yi hukunci da shari'ar ku ba'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'inda yace inna idhan la zalimun in mun yaka wallahi mun zama azzalimai ku kanku kun sani shari'ar ku ba haka take ba kuma malamai ne masu ilimi ne baban kuma annabi ne ya za ku san mun zalunci kun ga yadda ya ƙara kafa musu tabko duk da baya so ya bar musu wansu su koma da shi sai mai ubangiji ta faɗa
فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا Hmm.
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف Hmm.
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي Hmm.
حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين Ubangiji ta nake cewa falan mastai a minhu yayin da suka ɗebe tsammani daga wajen annabi Yusuf ba zai amsa musu ba ba zai yarda ya sake shi ba khalasu najiya sai suka keɓe guda su ƴan uwa suna tattaunawa a tsakanin su yanzu ne abun yi kun gare gashi sarki yaki kuma wannan alaman sannan ba zai taɓa yarda ya bar mana shi ba me abu yi me abu faɗa sai babban su qala kabiruhum babban nasu malaman suka ce shine yahuda wasu suka ce a shine raubin wasu suka ce a shine shamun almuhim dai babba daga cikin su shine wannan magana yake da su alam ta'lamu yanzu ba ku sani ba dan Allah ya uwa dan tunatar da ku fa anna abakum qad akhadha alaykum mawtaqan min Allah baban namu a baya a can bai yarda ba ya bar mana shi sai bayan ya sa mun yi alkawari tsakaninmu da Allah mun rantse da Allah akan za mu dawo da shi ku tuna fa wannan alkawarin da muka yi wa baba har da rantsuwa kuma ku tuna har ila yau wa min qablu ma farrattum fi yusuf da laifin da a baya kuka yi a game da yusuf yanzu za ku koma gida ku gaya wa baban namu kwambar Binyamin a baya an rike shi a matsayin bawa bayan a baya kuma kun raba shi da yayansa kai wannan ai zai wa babanmu ciwo jewa gaskiya mun shina ne akan wannan ba zai yiwu ba mu koma gida ba ɗan uwan namu mu sake da komawa wajen sarki mu yi da yadda za mu yi da ya bar mana mu koma da shi sai ce ni kam falan abrahal arda na yi alkawari ba zan bar wannan gari garin Isra ba na dinga zama a cikinta zan yi iya kokari na ga cewa na kubutar da dan uwanmu na koma da shi hatta ya'zana li abi har sai in babanmu ne ya aika yace ya bani izini ya yafe min in zo aw yahkum Allah li ko kuma Allah ne ya hukunta min ajali na yayi in mutu to in haka ya faru to nayi wa raina abin da nake so wa huwa khairul hakimin Allah ta'ala mafificin masu hukunci saboda haka ni kam bazan tafi ba irji'u ila abikum ku ne ku koma gida ku ga wa baban naku fa qulu sai ku ce da shi ya abana ya kai baban mu inna ibnaka tara lalle dan uwan na danka Bunyamin ya yi sata, ku gaya masa tardagar, kar ma ku ɓoye ɓoye ɓoye babu ita, ku gaya masa gaskiya batun a kada muzi kuɗin da yanzu babu ita. Yanzu dai ku gaya masa gaskiya inna na kasara. Wa ma shahidina illa bima alimna. Mu kuma abin da muke faɗa maka dinnan wallahi wannan shine shaidan abin da muka gani daga da idon mu shine gaskiya ba ƙarya muka yi ba. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin ai mu kuma wallahi ba mu san da gaibin Allah ba lokacin da muka dauke shi daga wurin ka mu yi alƙawari mun rantsa ba mu san cewa in ya je zai yi sata ba ba mu san cewa wannan abu zai zo ya faru ba to wannan Allah ya kaddara ya zo ya faru mana wallahi wannan shine gaskiyar al'amari ku je ku gaya wa baban naku wannan abin da ya faru malamai suka ce shi babban ya tsaya ba zai tafi ba to akwai dabarunsu ƴan uwan annabi Yusuf mutane ne wanda in sun yi rai in sun bata rai to jikinsu gabaki ɗaya zai kumbura kuma ba wanda ya sai tinkare su babban su yace ni ko da ƙarfi ko da menene sai na kwace wannan dan uwan namu sai je wa sarki annabi su yace bawan Allah ranka ya dade mun taro konka ka bar mana wannan dan dan uwan namu sannu da hankali kai to wallahi ko da karfi za ku dauka to shine yayi karfi ya bugu jikinsa ya kambura wajen nan gabaki ɗaya cika shi shi kadai annabi Yusuf dama ya san cewa ƴan uwansa suna da irin wannan zafin rai idan suka tashi ba wanda zai sai tankare su sai in an samu wani daga jikin su daga jirin su ya kama su ya lallace su kafin su sauka da ya tashi zai yi wannan fada annabi sai ce dama abun gida za a yi mana yanzu sai kira dan sakwai dan sana'i yace da shi wannan babban naka ka ga masa kai babban shi babban naka fa ka je kusa da shi in ransa ya baci zai fara kumbura rike shi ka rike shi ba zai samu kumburi ba so yahuda zai fara zai ci zai kumbura haka zai karba ana danne shi ana danne sai ba zai kumbura a'a ɗan uwana suna nan ne ba nake ku tafi ba kuma baya ganin su yake to wannan abu in ba a ci sa'a ba akwai je ragowar ‘ya'yan Yaƙobu a wannan gare. Don ba yadda za a yi in na tashi kumbure wani abu ya sa in kuce sai zurriya ta ta taɓa ne, to akwai wata alaman zurriya, an gane abin da ke nufi, ya ce shi dai zai tsaya ba zai tafi ba, kuma ya ba wa ‘yan uwansa su je gida su faɗa sun kama hanya, ana ganin su yanzu, tab tab tab za su je wajen annabi Yaƙob, za su iso, za su gaya masa yaya za su faɗa masa mai zai gaya musu shi babar babban kuma ya za a yi da shi Allah ya kai mu gobe da izinin lahi ta'ala za mu tashi daga wannan matsala insha Allah ta'ala mu yi bayani akan ta abin da muka faɗa zama su daidai Allah ba mu dadansa wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana shi rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تسلح قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم